أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan yammaci na alhamis sha biyar ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 444 inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi farkon suratul fatiha mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki bi ma'ana dukkanin nau'in yabo da dukkanin nau'in godiya su tabbata ga Allah saboda al dake cikin alhamdu lil istighraq ay anna jami'a ajnasil hamdi thabitatun lillahi ta'ala dukkanin nau'in yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki don duk wani wanda za a gode ma akan wata ni'ima da yayi ko wani alkhairi da yayi ƙarshe dai godiya za ta komawa ga Allah ne shi kaɗai don Allah shi ya yalwata ma wannan wanda ya alkhairin ko ya aikin kirki don haka kenan dukkanin yabo da dukkanin kalan yabo dukkanin godiya da dukkanin kalan godiya sun tabbata ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki lafazin arrabu abinda ake nihi da shi ubangiji wanda ya halicci kowa ya reni kowa ina fatan mun gani saboda arrabu huwa al-khaliqul malikul mutasarrif shine mahalicci sannan mamallakin komai da komai sannan mai sarrafa komai da komai shi yayi halitta ya samar da su daga babu sannan shi ke mallaka dukkanin halittunsa baya da abokin tarayya cikin mallaka halittu haka baya da abokin tarayya wurin halittu da yi sannan kuma shi ke tasarrufi cikinsu shi ya ga dama daga cikinsu ya yi maza ya yi mata ko ya yi kamace ko ya yi kimace kai ya yi ka namiji shi ya ga dama ya yi ka mai wadata ko matalauci ya baka lafiya ko yi ka mai naƙasu daga cikin halittarka da makamantansu bi ma'ana shi ke tasarrufi babu wani wanda ke yin tasarrufi sai Allah madaukakin sarki duk abin da kaga ya faru a cikin kaunun nan ya faru ne da izininsa ya faru ne da sansa ya faru ne da ganin damarsa duk abin da Allah bai so faruwarsa ba bai kaddara zai faru ba abin nan ba zai faru ina fatan mun gane kenan ba abin da ke faruwa sai tare da yarda Allah da abin da Allah ya hukunta kenan dukkanin yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Ubangijin al'alami na halittu gaba ɗaya abinda ake nihi da al'alami duk abinda ba Allah bai na daga cikin al'alam halittun Allah kakafke ina fata mun gani imamu tabarani ya fitar da hadisi a cikin alkabir da isnadi mai kyau an abi umama ta anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga abi umama daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi ya ce ma an'ama Allahu ala abdin ni'mata da dai Allah bai taɓa yin ni'ima ba akan wani bawa fa hamidallaha alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan ni'ima illa kana dhalika alhamdu afdala min tilka ni'ma sai face wannan godiyar da yayi ita ce tafi sama da wannan ni'imar da aka masa haka hadisi ya tabbata a cikin jami'i na Imam Tirmidhi da sunan na Ibn Majah da sanadi mai kyau an Jabir ibn Abdullah qala daga jabir dan abdullahi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri mafificin ambato shine la ilaha illallah wa afdalu du'a wa afdalu du'a mafificiya addu'a ko shine alhamdulillah kace alhamdulillah Allah madaukakin sarki yace arrahmanir rahim الرحمن الرحيم Allah shine Ar-Rahman bimana wanda ya sifantu da rahama da jin kai Ar-Rahim wanda ke isar da jin kanshi zuwa ga bayin shi Maliki yawmiddin Allah na madaukakin sarki kuma shine mai milkin ranar sakamako dan addini nan ana nihin ranar tashin alkiyama ranar hisabi ranar da Allah zai sakayya tsakankanin bayu wanda ya aikin alkhairi a sakan ya masa da alkhairi wanda kuma ya aikata sharri Allah ya sakan ya masa da abin da ya aikata wanda ya dace da wannan aikin nasa na sharri kenan kaga tun daga alhamdulillahi rabbil alamin da arrahmanir rahim Allah ne ke yaban kansa da kansa wanda kuma Allah yana son ya yi ji yaban kansa wurin bawansa sannan maliki yawmiddin anan kuma Allah yana girmama kansa da kansa ina fatan mun gane dan almalik shine mamallaki wanda ya mallaki ranar sakamako akan ce maliki yawmiddin kuma akan ce maliki yawmiddin imam tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an ummi salama daga ummi salama qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqatti'u qira'atahu yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها ملك يوم الدين أم سلمة تشي manzo Allah tsira da mutu Allah su tabbata a gare shi ya kasance yakan yanyanke karatunsa yayin da yake karatu idan ya zo farawa sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai tsaya sannan ya ce arrahmanir rahim sannan ya tsaya sannan yakan karanta maliki yawmiddin ina fatan mun gane kenan fuska biyu duka qira'a guda biyu ne shahararru kuma mutawatirai zaka iya karanta maliki yawmiddin kuma zaka iya karanta maliki yawmiddin ina fatan mun gane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai Allah madaukakin sarki muke bautata maka wa iyaka nasta'in sannan kai kadai Allah madaukakin sarki muke neman tallafinka sannan muke neman agajinka ina fata mun gani kaga lafazin iyaka maf'ulun bihi ne wanda ya kamata a gabatar da shi sai aka jinkirtar da shi ya kamata a gabatar da shi sai aka fara aiki da shi kamata yayi a ce na abudu iyaka ina fata mun gani sai aka ce iyaka wanda ka'ida ce ta malaman usuli تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر يفيد الحصر والاختصاص gabatar da abin da haƙƙin shi ne a jinkirtar da shi wannan yana fa'idantar da iyakantuwa abin ga Allah shi kaɗai malaukakin santi bi mana iyaka na abudu kai kaɗai Allah muke bauta banda kai ba ma bautar kowa wa iyaka nasta'in gare ka kaɗai Allah maɗaukakin sarki muke neman taimako ta yadda za mu yi mu bauta maka dan in baka so ba in baka taimaka mana baka ka ba mu tallafi ba za a yi ba mu bauta maka kenan da tallafinka ne da sanka da taimakon da kan mana muka samu kanmu mukan iya bauta maka subhanahu wataala Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace ya'ani abinda ake nihi da wannan aya iyyaka nuwahhidu ya Allah kai kadai muke kadaitawa wa nakafu kai kadai muke jin tsoronsa wa narju kai kadai narjuka muke tsammani a wurinka ya rabbana ya ubangiji mu la ghairaka ba wurin wani wanda ba kai ina fatan mun gane wa iyyaka nasta'in inji abdullahi dan abbas ala ta'atika wa ala umurina kulliha gare ka kai kaɗai muke neman tallafi muke neman taimako akan bautarka da maka da'a sannan muke neman tallafinka akan al'amuran mu gaba ɗaya ina fatan mun gane malamai suka ce nan ne sirrin suratul fatiha faɗa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai ya Allah muke bauta sannan gare ka kai kaɗai ya Allah muke neman taimako ashe ibada haƙi ne na Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gani wani Allah ko ma wane ne duk irin matsayin shi da kusancin shi a wurin Allah baya tarayya da Allah maɗaukakin sarki cikin abin da ya shafi ibada ina fatan kun gani ibada shine kaskantar da kai risna ma Allah mai da kanka ba kowa ba gaban mahalicinka Allah maɗaukakin sarki saboda shi ya samar da kai ya maka ni'imomi daban-daban wanda za ka rayu da su wanda wannan ni'imomin da bai maka su ba da ba za ka rayu a doron ƙasa ba shi yasa dole ka risina masa dole ka ƙasƙantar da kanka a gabansa dole ka kai goshinka da hancinka ka turmuza su ga ƙasa don girmama Allah ka maɗaukakin sarki ina fata mun gane shi yasa ibada ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nihi da ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda suna ne da ya tattare dukkanin abinda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma yake son sa na daga maganganu min al aqwal na daga maganganu wal af'al da kuma ayyuka al-zahira wal batina na bayyana da na ɓoye ina fatan mun gane wannan shine ake ce ma ibada ‘yan uwa da abin da ke karɓar sunan ibada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai wani Allah baya tarayya da Allah cikin haƙƙin bauta ina fata an gane eh an yi an gane ko an gane misali sallah mice ce ban ji ba ibada ce wa ake yi ma ita ya halatta a yi ma wani Allah sallah bai halatta ba saboda mi ba a yi ma wani Allah sallah saboda ita sallah ibada ce ita kuma ibada haƙƙi ne na Allah idan kuwa ya kasance haƙƙi ne na Allah wani Allah baya tarayya da Allah cikin haƙƙinsa shi yasa kenan kaga haƙoƙi kala-kala ne akwai haƙoƙi na Allah akwai haƙoƙi na bayin Allah ina fatan mun gane shi yasa wataran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dauke da mu'ad akan jaki ya goyo sa sai ce da shi ya mu'ab a tajiri ma haƙullahi alal ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa wa ma haƙƙul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin bayu akan Allah mu'az ya ce Allah wa rasuluhu a'la annabi ya ce mishi haƙƙullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayansa cila sun su akan Allah shine su bauta masa shi kadai kada su hada bautar shi da kowa ina fata an gane ashe ibada haƙi ne kuma haƙi ne na Allah kuma Allah bai tare da kowa cikin haƙin bauta idan aka ce ku bauta ko da annabi ne daga cikin annabawa ko mala'ika daga cikin mala'iku makusanci a wurin Allah ba ya da haƙin bauta dan shi ɗin ma menene ba wani ina fatan mun gane mafi kusanci daga cikin malikun Allah a wurin Allah shine mala'ika Jibril ko wanda ke kawo wahayi zuwa ga annabi ko manzon da Allah ya zaba a doran ƙasa tare da haka bai cancanci bauta ba duk girman shi da kusanci shi a wurin Allah ba a bauta mishi wa za a bauta kenan Allah shi kadai mafi cancanta girma da matsayi a wurin Allah kaf a cikin halittun Allah bai yi kama da manzon Allah ina nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in annabi Musa yana da kusanci a wurin Allah bai kai annabi Muhammad haka ne ko in annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa suna da matsayi da kusanci a wurin annabi a wurin Allah wai ba su kai girma da matsayi na manzon Allah ba a wurin Allah madaukakin sarki tare da matsayin annabi da girman shi da kusancin shi a wurin Allah da darajar da Allah ya bashi wanda bai ba wani ba daga cikin halittun shi annabi bai cancanci abota mishi ina fata kun gane dan shi ma menene ban ji ba bawa ne na Allah shi yasa Allah ya kira annabi so da dama a cikin alkur'ani da sunan annabi bawan sai tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira wa annahu lamma qama abdullahi bawan Allah shine wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar dare da bawansa wane ne bawansa anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kaga annabi din matsayinsa da dokakar da Allah ya basa bawa ne na Allah bautar Allah yake bai cancanci abota mishi ba baya tarayya da Allah sam ta kusa ko ta nesa cikin irin ababen da Allah yake bantar su ina fata an gane wannan na ja lumfashi daidai a wannan wurin ne saboda abin da ke yaduwa a yau cikin rezo sosiyo na cewa wai wani malami daga cikin malamai da ya ce ba ma neman taimakon annabi sai ya zan abin zargi ake raddi a kansa bal ma wasu sun kafurta shi dan suna ganin cewa a ce hakan an walakanta manzan Allah an raina manzan Allah dan haka da suka tashi mayar da martani ma suka ce kai dole ne a kira annabi har wani yake buga misali da haka daga cikin 'yan tijjaniya dama su ne lalatattu bar gurbin al'umma annabi yake cewa a ce ya annabi taimakonmu ya annabi agajinka ya annabi madadinka haka yake faɗa tsammanin shi tauhidi ne tsammanin shi faɗar haka girmama annabi ne da ba da kariya wallahi ire-iren su inda annabi na da rai da ya sa an yake su saboda suna kokarin kamanta mi annabi da Allah annabi baya kusanci da Allah ta fuskar kama sam da haƙoƙin Allah annabi baya tarayya ko alama ko da wasa ina fatan mun gane shi yasa addu'a da ake yi ana yin ta ne zuwa gawa zuwa ga Allah addu'a kuma micece ce to in ko ibada ce haƙƙin wane ne in ko haƙƙin Allah ne wani daga cikin bayan Allah zai tarayya da haƙƙin Allah san ba zai tarayya da shi shi yasa annabi da kansa yace addu'a'u huwa al-ibada addu'a ita ce bauta to in ko bauta ce kaga ba za a bauta manzon Allah shi yasa kiran wani da biyan bukata ya kasu kashi biyu kiran wani wanda ba Allah ba da biyan bukata ya kasu kashi nawa kashi ko ya kasance wanda zaka kira koma bayan Allah sawa'un wane ne mutum ne daga cikin mutane ko annabi ne ko wani sahabi ne ko wani shehu ne ko wali da makamantansu ko ya kasance yana nan yana jin ka yana ganin ka kuma ya iya biya ma abin da ka roƙa wurin shi to a wannan lokacin ya halatta an gane ya halatta ba laifi ba ne ba ka roƙi mutumin da yana jinka ka kira shi da neman taimakonsa tare da cewa yana jinka yana ganin ka kuma abin da ka nema a wurinsa ya iya yi maka shi wannan halal ne ka kira wane taimaka mini ga 'yan hoshi nan wane yi mini kaza ba ni kaza daga cikin irin ababen da ka san Allah ya mallaka ma dan adam yin su ya iya yi su ba laifi ba ne to amma roƙon wani Allah cikin irin ababen da ka san Allah bai sa shi ƙalƙashin ikon mutum ko wani ɗaya daga cikin halittunsa wannan shirka ne kafirci ne ko ma waka roƙa tsawon annabi ne daga cikin annaba ko manzo ne daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku bale shehi ko wani wali daga cikin wali ina fatan mun gane ba a roƙon su koma bayan Allah cikin irin ababen da babu wanda ke yin su sai Allah wa ke ba da lafiya akwai wanda ke ba da lafiya banda Allah babu shi wane ne yau za ka roƙa daga cikin halittun Allah ya warkar da kai akwai shi babu shi wace warkarwa Allah shi yasa annabi Ibrahim yake karantar da mutanensa wane ne Allah ya ce alladhi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya shi ke bani waraka shi ke warkar da ni kaga ashe idan zaka kira wani da neman taimako wa zaka kira Allah zaka kira annabi ne ba zaka kira annabi zaka kira wani wali ko mala'ika ko shi daga cikin shehunai ba zaka kira su ba zaka kira Allah shi kadai madaukakin sa ina fatan mun gane shi yasa Allah yana kinka hada shi da wani cikin irin abin da yake haƙƙinsa ne kamar bauta ba ka kiran wani wanda ba Allah ba walladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wanda kuke kira koma bayan Allah wanda ba Allah ba ibadun amsalukum bayu ne tamkar ku irin ku bayu ne irin ku kenan in bayu ne irin ku ba za su iya biya muku bukatocin ku da kake kuke nema a wurinsa wani ne ke biyan bukata Allah madaukakin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙa ka roƙi wa Allah shi kaɗai wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka neman tallafi da agaji ka nemi tallafi da agaji a wurin wa a wurin Allah ina fata mun gane Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane duriba mathalun fastami'u la an buga misali ku shurari wannan misali innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la duk wanda kuke kira min dunillahi wanda ba Allah ba ku fahimci wannan kalmar da kyau mimmi min dunillahi wanda ba Allah ba mala'ika yana daga cikin wanda ba Allah ba ku shakka ba annabi yana daga cikin wanda ba Allah ba ku shakka ba kenan ba a kiran wani wanda ba Allah ba koma wane ne saboda annabi na cikin mun dunillahi mala'ika ko wani iri ne daga cikin min dunin lahi ba za a kira su kuma bayan Allah walladina tad'una min dunin lahi ko walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir duk wanda kuke kira min dunihi wanda ba Allah ba wane ne wanda ba Allah ba kowa ya shiga kenan wa ake kira shi kadai Allah Allah ce walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir ba sa mallakar daidai da alkitmir alkitmir shine wannan yanar da take kan kashin dabino shine alkitmir wa ke mallakarta wa ya samar da ita akwai mai tarayya da Allah cikin mallakarta Allah ce duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba ba su iya mallakar daidai da alkitmir wanda ko bai mallaki kitmir ba ya iya baka lafiya eh ya iya baka wadata za ka kira shi ya jika shi yasa Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum da za ku kira su ko ba su wane ne ba za su shi kiran da kuke musu walau sami'u bari ma a ce sun je mastajabu lakum ba za su iya biya muku bukatun ku ba sai Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum gobe alqiyama za su yi baran-baran da ku da shirkar da kuka yi da su ashe kiransu da kuka yi koma bayan Allah kun yi mi waye ambaci abin da sunan shirka kuma Allah madaukakin sarki shi yasa ba a kiran kowa da biyan bukata balle irin bukatar da babu wanda ke iya biyan ta sai Allah ko da ko annabi ne a ba annabi haƙƙin shi na bauta a ki bauta mishi a bauta ma Allah shi kadai wannan shine girmama annabi kuma shi Allah ya turo annabi ya sanar da ku wannan abu ina fata mun gane shi yasa Allah madaukakin sarki ce idh qala Allah ya Isa ibn Maryam tunama al'ummaka lokacin da annabi isa Allah zai ce da shi ya isa ɗan maryam a an ta kulta linnasi ta ya umiya ilahaina min dunillah shin kai ne ka gaya ma mutanenka sirike ka da kai da mahaifiyarka ababen bauta kuma bayan Allah ashe kai ne ka gaya mutanen haka haka nan a an ta kulta linnasi ta ya umiya ilahaina min dunillah a riƙe ka da ke da mafiyarka alloli kuma bayan Allah mai annabi isa zai ce subhanak ma ya kunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace da ni in faɗi abin da bani da haƙƙin sa in yi da awar bauta in yi da awar ilahantaka ni da mafiyata hakan bai kasance ma qultu lahum illa ma amartani bih ban faɗa musu ba sai abin da ka kore ni da shi menene na kore ka da shi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ni annabi Isa da kuma ubangijin babu wani abun bauta shi ashe kaga riƙau wani ko da annabi ne ko ma wane ne daga cikin bayan Allah mai matsayi a wurin Allah riƙar shi kuma bayan Allah kafirci bauta mashi kuma bayan Allah shirka ne kuma wane ne sawon annabi ne daga cikin annaba manzo ne daga cikin manzani mala'ika ne daga cikin mala'iku ko ni wali ko salihin bawa in dai ka bauta mashi kuma bayan Allah ka kafirce ma Allah kuma kamar ka zagi Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin haka Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kar ka roki wani koma bayan Allah wanda ba zai iya amfanar da kai ba ko kuma ya cutar da kai in ko ka aikata hakan kai kam kana daga cikin azzalimai kaga ashe ba a kiran wani wanda ba Allah ba balle ma halin bayana ko ko yana nan cikin irin ababen da suka fi karfinsa ba a kiransa dada bale in bayana kaga in bayana abin ya himu ne ka rika kiran wani wanda bayana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu yana tare da mu eh kuma ka shiga musiba da tashin hankali kai kuwa ka ce ya manzo Allah taimakanni wannan yana nuna kana da hankali ko ka sa abin da kake yi eh ina Allah madaukakin sarki wanda aka ce ka kira shi yanda ka shiga cikin damuwa shi yasa kafaran farko mushrikan farko wallahi sun yi mushrikan yanzu sanin Allah sama da sun yi mushrikan yanzu sanin Allah da fahimtar wane ne Allah tunda Allah ya bada labarin kafaran farko idan suka shiga cikin jirgin ruwa iska ya taso sannan igiyar ruwa ta tashi ta bigi ba sannan suna ganin ga halaka a wannan lokacin da Allah mukhlisina lahu din sai kaga Allah shi kadai suke kira suna keɓance shi da kira ba sa kiran lata ba sa kiran uzza sun san a wannan lokacin gumakansu ba za su yi amfani musu komai ba amma da sun huto daga cikin teku an fata lahiya sai su koma suna kiran gumakan su koma bayan Allah to amma yanzu mutanen mu yanzu cikin kowane irin hali za su kira wani wanda ba Allah ba shi yasa ka ku yi mamaki dan ire-iren wa'annan yan tijaniya suna ganin cewa kin kiran annabi da biyan bukata raina shi ne sun labe ne bayan kiran shehunansu da suke shehunan ɗariƙa waliyansu sun halatta musu in sun shiga cikin damuwa da kunci su kira su koma bayan Allah haka Ahmad Tijani ya bayyana musu a cikin littafin sa Jawahirul Ma'ani haka Shehu Inya sai kwatanta musu in sun shiga kunci da bala'i da tashin hankali su kira Shehu to wanda ke ganin wajibi ne a kira Shehu an han samu matsala to idan ka ce mishi ba a kiran manzo Allah an samu matsala ya za ku da shi kenan eh za ku samu matsala da shi kenan to shi yasa sukan samu kunci idan aka ce ba abota mu annabi saboda bautar waliyyi suke wanda ko yake bautar waliye yana ganin bautar annabi ta yi bautar waliye girma shi yasa idan aka ce ba a kiran annabi da neman biyan bukata sai su ga cewa an zagi manzon Allah ne wanda kuma hakan girmama annabi ne hakan ba annabi haƙƙinsa ne so da dama annabi yana yaƙa irin wanga tunanin cikin al'ummarsa wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zamne ɗaya daga cikin mataye tana yaban mazajen da suka fita jihadi tana gain al'amuran da suka shafi ƙoƙarin da suka yi da mutuwar da suka yi akan jihadi hatta kai tana cewa wa fina rasulun ya alamu ma fil ghad tare da mu ma akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe sai annabi ya ce dakata faɗi abin da kike faɗi kafin wannan kalmar babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah waye hana ta ta yaka me yasa annabi ya hana ta saboda ta ɗauki haƙƙin Allah ta mi ta ba manzon Allah babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai wa sai Allah wani mutum yana nan sai ya ce ma sha Allahu wa shi'ta ya ce abinda Allah ya so da kai annabi bi ma'ana da abinda ya faru abinda Allah ne ya so da annabi sai annabi ya ce mishi a ja'altani lillahi niddan yanzu za ka sa ni a matsayin kishiya tare da Allah in za ka faɗa ka ce ma sha Allahu wahdahu abinda Allah ya so shi kada shi ke faru dan me za ka kishiyantar da ni da Allah to kuma dan me anan wani zai kiran wani Allah shi ne annabi da nufin bukata inda annabi ya yi shi ya za ya gaya masa ba zai hana sa ba ko shakka babu zai hana sa to sanadin abin da asalin shi duka da tushen shi shine wuce iyaka wurin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi ya ja mu al'umma shi kunne ya hane su dangane da abin da ya faru da annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi ya ce la tutruni kama atratin nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka ku zurfafa wurin yabona irin yadda nasara suka wuce iyaka suka zurfafa wurin yaban dan maryam inna ma ana abdun ku sani cewa kadai ni ba kowa bane illa bawa daga cikin bayin Allah in har za ku yabe ni faqulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah sannan ku ce bawan wanga ku ce manzon Allah yana kar ku ce yaban wuce iyaka wurin yaban annabi a raka cewa annabi muradi na annabi madadi annabi annabi biya mun bukatuna ya annabi yayi mun matsaloli na kaga wannan kafirci ne wannan shirka ne wannan roƙon wani Allah ne koma wani daga cikin bayin Allah Allah ke shi mai kare shi yasa Allah madaukin sarki ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai Allah muke bauta ba mu bautar wani wanda ba kai ba kai kadai muke kirayen bukata kai kadai muke dogaro ga kai ba ma kiran kowa idan muka shiga matsala ko damuwa sai kai kadai wa iyyaka nasta'in a gare ka ne muke neman taimako in baka taimaka mana ba ba ma iya mu bauta maka da taimakon ka ne muke gyara al'amuran rayuwar mu gaba daya da zaka bar mu mu da kanmu mu yi da kanmu da ba za mu iya ina fata mun gane shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim hanya madaidaiciya hanya miƙaƙƙiya ita ce hanyar da za ta sada ka da Allah ta kai ka gida aljanna siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan wanda kai ma ni'ima a kansu wanda su ne annabawa da mutanen gari da siddiƙai da makamantansu ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fishi a kansu su ne al-yahud al-yahud sun san gaskiya suka kibinta shi yasa Allah ya fishi da su walad dalin haka Allah banda hanya batattu batattu sune annasara wanda kuma nasara suna bautar Allah ne bisa ga shahilci ba su da ilimi da jahilci suke bauta ma Allah shi yasa malamai suka ce duk wanda ke kin biyar gaskiya bayan ya santa yana da kamanceceniya da Yahuda duk kuma wanda ke bautar Allah bisa ga jahilci ba da ilimi ba wannan kuma yana kama da yana kama da nasa Allah ke shi kare wannan shi ne ƙarshen wannan sura za mu shiga a cikin suratul baqara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alif lam mim waɗannan babu wanda ya san ma'anarsu a haka sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki wannan ita ce magana ta galibin malaman tafsir idan ka ware su da ɗaya-ɗaya kawai za a fahimci ɗaiɗaikun huruf ne wanda ake koyon yaren larabci da su amma idan ka haɗe su gaba ɗaya kamar yadda suke nan alif lamim babu wanda ya san abin da ake nufi da su sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sani shi kaɗai yake ɓanta da sanin abin da ake nufi da su zalikal kitabu la raiba fi wannan littafi mai ma'ana alqur'ani mai girma la raiba fi babu shakka ko kwankwanto game da cewa tabbata littafi ne sabkake daga Allah malaukakin sarki Allah shi ya sabkar da shi wasu malamai sun tsaya daidai zalikal kitabu la raiba daidai nan suka tsaya wannan littafi la raiba babu kwankwanto ko shakku game da shi fihi hudan lil muttaqin a cikin shi akwai shari'a lil muttaqin dangane da mutane da suke jin tsoron Allah sai da su malamai suka ce a'a idan aka tsaya daidai fihi shi ya fi dacewa ina fatan mun gani zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi bi ma'ana alqur'ani mai girma la raiba fihi babu shakku ko kunkuntu game da cewa Allah ya sabkar da shi hudan shi alqur'ani gaba ɗayansa shari'a ce lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah amma idan aka ɗauke shi fihi hudan a cikin alqur'ani akwai shari'a kenan kaga akwai shirya amma ba dukan shi bane shirya ga masoran Allah sai malamai suka ce a bar shi hudan lil muttaqin shari'a ne gaba ɗayansa lil muttaqin ga masu shin tsoron Allah al muttaqun imamu imamu imamu ibn Abbas rahimahullahu ta'ala yace humul mu'minun masu jin tsoron Allah su ne masu imani allazina taqaw wanda suke jin tsoron ashirk alladhina yattaquna ash-shirka bi wanda suke jin tsoron yin shirka da wa ya'maluna bi ta'ati sannan suna aiki da da'ata da biyayya ta ba sa saba ne ina fata mun gani an rawaito daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace sa'ala Ubay bin Ka'ab Umar ya tambayi Umar ya tambayi Ubay bin Ka'ab an taqwa menene ma'anar taqwa tsoron Allah sai Ubay yace da shi amma salakta tariqan za ta shauka shin baka taba biya hanya ma'abuciyar kayoyi ba qala bala sai umar ya ce mishi eh na taba biya hanya mai kayoyi qala fama amilta sai ce da ka bi wannan hanya ya kai qala shammartu wajtahattu sai ce sai na daddoke tufafina na rurruke su nayi kokarin fita a hankali a hankali dan ka in taka kaya ko in ji ciwo sai ce to wannan shine tsoron Allah ka bi a hankali ka taka sannu ka nisanci duk wani abin da zai sa ka afka cikin azaba Allah madaukakin sarki ina fata mun gane kenan ka kiyaye aka ce hudan lil muttaqin shari'a ce shi alqur'ani lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah kaga sai aka kebance kasancewa qur'ani ya kasance shari'a kawai gawa ga masu tsoron Allah kenan ba zai kasance shari'a da waraka ba ga wanda ba su jin tsoron Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wuri yake cewa qul huwa lil ladina amanu kace da su shi alqur'ani game da wanda suka yi imani hudan shari'a ce wa shifaa'un kuma warakat wal ladina la yu'minun wanda ko basu yi imani ba fi adhanihim waqarun a cikin kunnan su akwai waqarun abinda ya taushe jin su ba za su ji da wanda zai fa'idantar da su ba wa huwa alaihim ama kuma alqur'ani akan su a matsayin makabta ce ba sa fahimtar shi ula'ika yunadawna min makanin ba'id a wani wurin Allah ke cewa wa yunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un Allah yana sabkarwa daga cikin alqur'ani mai girma ma huwa shifaa'un abinda zai kasance waraka ne wa rahmatun da jinkai lil mu'minin amma ga masu imani ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kenan kaga shari'a je kuma rahama ce amma ga masu imani kadai su kadai alkur'ani yake zamanto musu a matsayin magani kuma ya kasance musu a matsayin shari'a wadda ba za su bata ba matukar suna bici ina fatan mun gani kuma yakan kasance waraka ne ga masu imani kadai kamar yadda Allah ya sha faɗan haka a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun bi ma'ana masu taƙawa su kaɗai ƙur'ani ke infana shi yasa Allah nan ya kere su ya ce ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah mafi cancantan jin tsoron shi a wani wani ya ce fattakullaha ya ulil albabin ladina amanu qad anzalallahu ilaikum dhikra wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني كذا القرآن يكن كسنشي هدى لكما تقوى يكن كسنشي هدى لشريعة قبادة لكما وركة للمتقين كما سجن صوران الله الذين يؤمنون بالغيب وأنما سجن صوران الله سوني الذين يؤمنون بالغيب وأن سكي إيماني دغيبي وأن سكي إيماني دمي دغيبي gaibi shine abin da ya ɓoyi akan al'amuran da Allah ya baka guda biyar don gano al'amari ko akwai sako babu mutane Allah ya ba su wasu al'amura guda biyar wanda da su ne suka riski abu su tabbatar da shi ko su ce babu shi na farko akwai ji ko akwai gani sannan mi akwai taba abu ko sannan akwai jin ƙamshinsa sannan kuma mi ɗanɗano da hanci waɗannan su ne ala guda biyar da Allah ya ba mutum ta hanyar tantance al'amari akwai sa ko babu to duk abin da ya fita ƙalƙashin waɗannan alhawas guda biyar to ya shiga cikin babin gaibi ba a iya riskarsa ko a gane to mutanen ƙwarai masu taƙawa su ne wanda suke yin imani da gaibi wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zamne tare da sahabbansa suka ba da labarin cewa wani mutum ya zo musu ga sifar shi ga sifar shi ga sifar shi har ya zo ya zamna wurin manzan Allah ya haɗa guwawun shi da na manzan Allah ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene musulunci annabi ya ba su labari ya tambaye shi menene imani annabi ya ce al-iman an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan sune arkanul iman rukunin imani guda shidda wanda sai musulmi ya tabbatar da su yakan shiga cikin jerin masu imani idan kai musan ɗaya ko kai inkarin ɗaya baka daga cikin masu imani ina fatan mun gane wanda imani a yaren larabci shine mujarradu tasdiq gaskatawa kawai gaskata abu ka yarda da shi ana ce mishi imani shi yasa 'yan uwan annabi Yusuf da suka dawo wurin annabi Yaqub bayan sun yi makircin da suka yi akan annabi Yusuf sai suka ce mishi gashi gashi abin da ya faru wa ma kunta bi mu'minin bi mu'minin lana walau kunna sadiqai a gani bi mu'minin lana ba kasance ba mai gaskata mu ko da muna da gaskiya kaga shi aka yi itlaqin imani ana nufin da shi mai gaskatawa amma imani abu ne wanda ke da alaka da firici da baki da kudiri da zuciya da aiki da gaɓoɓinka wannan ma'ana ita ce ma'anar da malaman hadisi suka tai a kanta da malaman fiqhu haka aka haiku aka hakaito irin wannan magana wurin Imam Shafi'i da Ahmad dan Hanbal da wasu da wasu shi daga cikin malamai wanda suka gabata na cewa shi imani kaulun wa amalun magana ce da aiki sannan da ƙudurin zice yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah yakan daɗu ta hanyar yin ayyukan alkhairi yakan ragu idan mutum yana aikata ayyukan sabo ashe kaga imani yana shiga cikin me ƙudurin zice abinda zaka faɗa da baki sannan aikin gaɓoɓi ma imani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani ko bid'un wa sab'una shu'ba imani ya kasu kasu hawa kan saman 70 ko sai yace a'laha la ilaha illa Allah mafi kololuwa shine mi la ilaha illa Allah kaga firici ne da mi da baki adnaha imatatul adha anit tariq mafi daraja ta ƙarshe ta imani shine ka ɗoke abin da zai cutar da mutane akan hanya ɗoke wani abin akan hanya menene aiki ne kaga ashe al'amul yadkhulu fi musammal iman aiki yana shiga cikin sunan imani sabanin wasu ɗan bid'a da suke ganin aiki baya shiga cikin musammal imani ina fatan mun gane dan haka imani ƙudurin zuci ne da furici da baki da abin da zuciya ta ƙudure sannan imani yakan daɗo ta hanyar ayyukan alkhairi yakan ragu ta hanyar ayyukan sabo abinda ke nuna imani yakan daɗo ya ƙaru ya haudu akan nada faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce alladina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana hakan sai mi sai ya dada musu imani akan imaninsu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sannan walamma ra'al mu'minina al-ahzaba walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima haka wa idha ma ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun innamal mu'minun الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kenan kaga wannan ayoyi ne da ke nuna cewa imani yakan daɗu ya ƙaru ta hanyar aikata ayyukan alkhairi yawan salloli yawan karatun alkur'ani yawan cakuduwa da mutanen gari yawan abutakan mutanen alkhairi yana daɗa imani akan imanin mutum ina fatan mun gane amma cakuduwa da ayyukan sharri abokanan sharri da aikata sabo yakan rage ma mutum imaninsa hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud da imamu hakim an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da mutunci Allah su tabbata gare shi yace idza zana al-abdu kharaja minhu al-iman idan bawa yayi zina sai imani ya fita daga cikin shi fakana ala ra'sihi ka dhulla sai imani ya kasance yana saman kanshi kai kace wata inuwa ce ko na girgije fa idza aqla'a raja'a ilayhi idan ya daina zina sai imanin shi ya dawo a kansa kaga kenan imani yana raguwa bal ma akan doke sa lokacin da mutum yake aikata mai zina da lalata shi yasa annabi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba alhalin yana mumuni haka barawo ba zai sata ba alhalin yana min mumuni sai an doke imanin ne ya samu damar yin sata kaga ashe kaga yin sata da zina da makamantansu suna daga cikin asbab da suka rage imanin mutum kuma rage imanin mutum yana kai shi zuwa ga mahallakar shi watakila zai iya kai shi zuwa ga kafircewa da lalacewa Allah ya ce mai ya kare wa yuqimuna as-salat sannan suna tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan dangane da abinda muka arzuta su na dukiya yunfiquna suna ciyarwa tsayi da sallah shine kula da ita ta hanyar kiyaye rukunnanta da yin ta bisa ga sifar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar tun daga niyya da ababen da aka yi bayani jiya da takbiratul ihram da karatun fatiha da tsayuwa da kuma ruku'i da natsuwa a cikin ruku'in ta sauwa daga ruku'i da daidaituwa ka mike tsaye kuma ka natsa a tsaye sannan sujada da natsuwa a cikin sujada ta sauwa daga sujada da nutsuwa a cikinta sannan sujada ta biyu da ta sauwa daga ita sannan sallama ta farko ina fatan mun gane samun nutsuwa a cikin dukkanin zikirin da kake da ambaton da kake sannan ka jeranta dukkanin yadda ake ina fatan mun gane hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim lafazin na imamul bukhari ne daga abi huraira Allah ya rada shi anna rajulan dakhala al masjid ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى wani mutum ya shigo a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zamna a wani gefe na masallaci fa salla sai wannan mutum yayi sallah thumma jaa fa sallama alai sannan yazo ya mu annabi sallama fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alayka assalam sai annabi tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yace da shi wa alayka assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka yi sallah saboda ba ka yi sallah fa sallah sannan ya koma ya sake yin sallah sun maja a fa sallama sannan ya zo ya ƙara yin sallama fa ƙala wa alaikas salam annabi ya ce mishi wa alaikas salam sannan ya daɗa ce mishi farje fa salli fa inna ka lam tusalli koma dai ka yi sallah saboda kai ba ka yi sallah fa sallah sai ya sake yin wata sallah sannan ya zo ya yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mishi wa alaikas salam farji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma dai kai sallah har yanzu ba kai sallah fa qala rajul sai wannan mutum ya ce ma manzon Allah wallazi ba'asaka bil haqq wallazi ba'asaka bil haqq na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya ma ahsanu ghaira hada wallahi bai iya kiyaye wadda ba wannan ba ni iya yin wata sama da hakan da nayi fa'allimni dan haka ka koya mini وفي رواية علمني يا رسول الله كويا من يد زاني يا مائكين الله فقال سي النبي تشي إذا قمت إلى الصلاة إذا كتاش كان فاتي صلى فأصبغ الوضوء كو تتألول لك كو ثم استقبل القبلة سننك فاستنشأ القبلة فكبر كي كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن سننك كرنت أبندي سوك أكاد جريك ندق القرآن ميجا ثم ارقع sannan kai ruku'i hatta tatma inna raki'an hakka nutsu kana ruku'i sun marfa hatta tastawi qa'iman sannan ka tashi sai ka daidaita kana tsaye sun masjud hatta tatma inna sajidan sannan kai sujada hakka nutsu kana cikin sujada sun marfa hatta tatma inna jalisan hannan ka taso daga sujada kai zamna hakka nutsu kana zamne sun masjud hatta tatma inna sajidan sannan ka sake yin sujada hakka nutsu a cikin sujada sun marfa hatta ta sauyi ƙa'iman sannan ka tashi har sai ka daidaita kana tsaye sun mafa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata hakan cikin sallarka duka kenan kaga sallah ba za ta samu karbuwa ba matukar ba a nutsuwa a cikin sallah ba za ta samu karbuwa ba matuƙar ba a cika sujudi da ruku'i da makamantarsu shi yasa masu tsaye da sallah su ne masu kiyaye ta a yadda take sannan matsala ta biyu kiyaye sallah na daga cikin kiyaye ta yin ta a cikin lokacin kar kai sallah sai lokaci ya shiga ina fata mun gane saboda Allah ya ce fa'idat ma'anantum fa aqimus sala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta idan kuka nutsu to ku tsaye da sallah saboda ita sallah kanat 'alal mu'minin ta kasance akan masu imani kitaban mawquta wani wajibi ne wanda ke da lokacin yin shi ina fata mun gane ashe ba a yin sallah kafin lokacinta sannan kuma baya da kyau a jinkirta sallah har lokacin ta wuce ba tare da wani uzuri karɓe ba ina fata mun gane shi yasa a daidai nan nake jan hankalin ƴan uwa wanda suke samun kansu cikin hali na buraguro a gidanka ban taba ganin inda ake wasa da sallah ba sai gidanka kuma sallah asuba bizzat galibin masallata idan suka je za su bulaguro tafiya asuba suna yin sallah asuba ne tun karhe uku na dare lokacin da masu bis suka yi randevun shiga za su apel to lokacin yin sallah suke wannan shine lokacin sallah asuba wannan ne lokacin sallah asuba idan alfijir ya keto wannan shine lokacin sallah asuba duk wanda ya sallah ta asubahi kafin fitowa alfijiri baya da sallah bai yi sallah ba sam sai ya rama ta in alfijir ya keto ina fata mun gane so da dama na sha amma mutane jan hankali da tambayi akan cewa ƴaƴan uwa ku haƙura lokacin sallah bai yi ba ku bari sai alfijir ya keto amma kai ka ce kana bugun bango ne ba sa shuraran wataran wani ma daga cikin jagororin karkin wanda shi ke jaye da mu mun fata can bariyar mutane suna ta sallah da an dawo an shiga cikin kar ayin zamani shi ma sai fata ce laɓe sallah sai na ga to ka in fara da 'yan karbaran fara da jagoran gaba ɗaya sai na kewa wurin sai na gaida shi na ce ka yi sallah kenan sai ce ina yi sallah sai na ce to amma fa ka san lokacin ta bai ba ya ce ban gane